ashe ni Allah subhanahu wa ta'ala ban yi alkawali ba da ku ya ku ayan annabi adam nan istifhamu tawbih Allah yake Allah ce ban yi muku wasiya ba alkawalin Allah anan ma'anar wasiyar Allah subhanahu wataala Allah ya ce ni Allah subhanahu wataala ba na yi muku wasiya ba ku ɗiyan annabi adam wace wasiya ce Allah ya muna Allah ta'budu shaytan ma'anar wasiyar tun daga baban wani annabi adam tun lokacin da abun da ya faru ya faru da annabi adam watan a aljanna shi da iblis to sai Allah subhanahu wataala ya nuna mu cewa wannan fa makiyin mu ne abun riko maki na gidan gaba to shine Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adam ashe ya kudin annabi adam ba na yawa babun ku wasiya ba da ku karan kawunan ku Allah ta'budu shaytan kada ku bauta wa shaytan ma'ana kada kuwa shi dan da'a cikin abin da duk sai kira ku ku saba min jama'a mun banta ubangi subhanahu wataala yace Allah ta'budu shaytan ma'ana kada kuwa shi dan da'a fi masa biyayya a cikin abin da yake kiran ku zuwa gare sa ni kuma mahalicci ku ku saba min a rayuwa domin shugaban halitta annabi Muhammad ya karantar da mu idan ga umarnin Allah umarnin kowa karto ne muddin Allah subhanahu wata'ala zai umarni to duk wanda zai umarni a rayuwa dole a hakura nasu umarni jama'a mun fahimta yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba da'a da wani abun halitta wanda Allah ne ya halicce sa ba shi bane ya kansa gun sa'a ma Allah subhanahu wata'ala ko ma waye idan abun akwai sabon Allah a cikin al'amarin wallahi gwara ku raba hanya da shi da sa'a Allah subhanahu wata'ala zaman ka lafiya a rayuwa shine ka saba ma kowane ne a rayuwa matukar Allah subhanahu wataala zai shiga farin ciki amma kuma idan zaka bakanta wa Allah da rayuwa to koma waye ku raba hanya da shi Allah ya ce Allah ta'budu shaytan kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun bi yadda al'amarin yake shaytan kin nan fa maƙiyinku ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala aduwun maƙiyi ne ƙiyayya ce kuma ba ƙarama ba Allah ya ce mubin ya fitar da ƙiyayya sabili yana wa babanku annabi adam me yasa ba za ku rike shi a matsayin matsayi maƙi ba Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u inna ma yad'u hizbahu Allah ce inna shaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwa inna shaitana tabbas shaitan iblis la'natullahi alayhi lakum aduwwun gare ku kudiyan annabi adam makiyani a duk duniya baka da maki na gidan gaba kamar shaitan Allah ce fatakhiduhu aduwa dan haka kuma ku riki shaitan a matsayin dan adawa maki na gidan gaba innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ce idan ba ku sani ba ku sani kullum abin da yake yi shine fafatuka yana farfagandi yana kamfaikin ku ne zuwa bautar jahannama Allah ya kare to Allah ce innahu lakum aduwwun mubin shedan gare ku makiyi ne wanda ya nuna kiyayya mai girman gaske a gare ku sai Allah ya ce wa ani ibduni da haka ku bauta min ni Allah ni na bi cancanta da abota ne jama'a ba haka bane Allah shine mafi cancanta da abota wasa wannan shine abin da kafir suka kasa abota wa Allah shi kariya Allah ce wa ani ibuduni ku bauta min ni ni kadaya kada ku kuskura ku hada ni da wani a wajen bauta Allah subhanahu wataala baya kaunar ka hada shi da wani wajen bauta ubangi subhanahu wataala baya son shirka shugaban halitta annabi Muhammad wani tambaye sai ce ya annabi Allah ayyu dhanbin a'zam a duk duniya wani laifi ne yafi kowane laifi zama babban laifi a rayuwa laifin da idan mutum ya yi sa ya fito criminal a wajen Allah subhanahu wataala idan kana neman dan ta'adda na gidan gaba a wajen Allah wanda yake ta'addanci katoto babba wani laifi ne sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan wa khalaqaka ka sayya wa Allah kishiya bayan Allah shi ne ya halice ka ba wani laifi mafi girma a rayuwa da ya wuce mutum ya sanya wa Allah kishiya to Allah ya ce wa ani ibuduni ni Allah ni na fi cancanta da abota min ni kadaya kada ku kuskura a washi dan da a cikin abin da yake kira Allah ce hadha siratul mustaqim yin biyayya gare ni bauta min da kuma saba mu shi dan cikin abin da yake kiran ku gare sa waton shine hanya madaidaiciya shine tafarki mikakke wanda idan kun bisa kun kai da mutum tudun mun tsiran duniya da alkiyama jama'a mun fahimta idan mutum ya rike Allah da bauta a duniya ya kawo da kai ga da'awar shedan shedan fa a cikin komai na rayuwa wallahi da'awa yake yi duk wata faga fage na rayuwa shirin yana fitowa yana ta'awarsa yana farfagandinsa zamanka da iyalinka sai ya shiga a cikin gidan zamanka da abokananka sai ya shiga a kasuwancin ka shiga yake yi a karatun ka shiga yake yi a duk wata mu'amala taka na aikacewar rayuwa kutsawa yake yi kai hatta cikin sallar ka hatta cikin sallar ka shirin wallahi sai ya zo maka shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad ya ce wani idan ka ji kana sallah kana wasu wasi to wannan shirin da ya zo maka sai kai isti'aza ba ga shi ba a masallaci a madina annabin allah yana sallah sai ga wani shaidanin iblisi aljani yake so ya keta ya biya gaban annabin rahama annabi muhammad sai ga manzon allah yana tare sa da hannayensa da hannunsa yana bugunsa annabi yana gurgusawa yana bugunsa sahabbai da yake su ba su barin ta kwana akwai su da binciken kwakwaf suka tambaye manzon Allah sabuwar sunna ce ana sallah kuma ana buga Allah tura hannu manzon Allah ce shedani ne yake so ya kai biya gaba garan ni kuma na hana su kaga shi ta ko ina wato shedan yana kokari ya shiga cikin al'amarin ka na rayuwa wani bawon Allah yayi ajiyar kuɗi ya aje kuɗi irin wannan tsofin a gina rami a sa kuɗi a aji ya turbude kuɗinsa ya zo doka sayarsa ina ne ya aje kuɗi ya nema sama da ƙasa a inda duk yake tunanin ya kai kuɗin ya rasa su sai ya zo wajen malam yana fatawa ya ce aka rama kallahu a taimaka min kuɗi na aje na rasa inda na aje su malam ce jin garaka a goma sha biyu kada ka kuskura kai tunanin duniya kada ka kuskura ka kawo wani abu na duniya a cikin sallar ka ka tsayu tsab duk wani tunani ka yi sa ya ce mala an gama ya zo ya kabbarta sai shi ya zo mai tanan ya kauce shi ya zo mai tanan ya kauce aka samu aka yi raka a farin da kyar bai tunanin komi ba aka je raka a jami aka fara in shi ya zo mai tanan ya kauce in ya zo mai tanan ya kauce aka ida ta da kyar a ga an samu a yi raka a ko sai ya tashi zai yi wasu bai yi da karatun fatiha mushi sai ya ce mai hurin kudin ka suna huri kaza ga ai da gidan sai ya gaggauta wato aka yi da sallar ya bukatar tabiya to ta ko ina shi dan zo maka yake Allah ya ce wa ani ibuduni hadha siratal mustaqim ku bauta min ni Allah wannan shine tafarki majideci wanda idan ka rike za ka shiga aljanna Allah ya datar da mu sai Allah yake ba mu labarin irin ta'asa da ta'addanci da shi dan yi a rayuwa Allah ya ce wala qad kaga ga wawun tazo ga lamun tazo kuma ga kar tazo gun maluman balaga idan abun nan suka hadu guda uku to tawkidi ne na gidan gaba Allah ya ce wala qad haqiqan
wala qad adalla minkum jibilan kabira afalam takunu ta'qilun Allah ya ce wala qad adalla minkum jibilan kathira haqiqan shedan ya batar da mutane diyawa jibillan bi ma'ana unasan al'umma diyawa jama'at khalqan kathira shirin yayi silabatar da su a rayuwa Allah ce tawaga da suka wuce a rayuwa mutane daban-daban karni daban-daban shirin yayi kokarin ya cusanya musu botar wani wanda ba Allah ba Allah ya kare Allah ya kare wallahi shirin baki ne to Allah ya ce wala qad adalla minkum jibillan kathira hakikan ya batar da al'umma mai dimbin yawa daga cikin ku kuma ba ku gane ba shi dan kullun yana da tawagarsa duk safiya idan safiya ta waye yana turo ma'aikatansa su je su yi banna a doron kasa su je su yi banna a doron kasa haka annabi rahama ya ga yadda a kullum shirin yana fitowa ne da tawagarsa kowanne a tura sai ya je ta'asa a doron ƙasa to idan ba yi hankali ba sai ya hana ka wannan sai shirin ya hana ka kallon titi ya ce wai ka dibi wa'azin shirin idan ka zauna kana kallon titi to za ka dinga kallon matan mutane to gwara ka fiddo lido da kwaska buga wannan maganin wannan musibar kenan wannan wa'azi ne na shirin Allah ya kare Allah ya kare to kullun shedan watan yana dora mu ne zuwa ga abin da yake musiba kuma abin da shi da yafi bukata wa dan annabi adam shi da yayi bid'a a kullun yana son ya ga kana tusa wani abu a cikin addini da sunan addini wannan abin yafi bukatuwa wa shaydan bisa da sabon Allah subhanahu wataala mutun yayi bid'a a rayuwa shi da abu mafi soyuwa ga iblis bisa daga sabon Allah subhanahu wataala domin mai sabon Allah ya tabbatar da cewa sabon Allah yake yi amma wanda yake yin bid'a a rayuwa kin yake addini yake yi jama'a mun bayyana Allah ya kare mu da tarkon shi nan sai Allah ya ce Allah ya ce hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun yanzu an taru alkiyama kenan a fage alkiyama ake magana Allah ce hadihi wannan wa waccan fitar da kuke gani hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun ita ce hutar jahannama da ake muku alkawali aka gaya muku cewa duk wanda bai bi Allah ba bai tsarkake aikinsa ba yayin dan Allah subhanahu wataala bai zama to mutum mai jin tsoron Allah subhanahu wataala ba bai bi karantarwar shugaban halitta annabi Muhammad ba idan ya je alkiyama Allah ya tarda masa wannan Allah ya kare jahannama kenan wallahi jahannama ba dadi jahannama musiba ce ta dibi hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace jahannama tana linzami wato linzami guda guda bakwai linzami guda bakwai kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke rike da shi linzami zimam tana zimam guda bakwai kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke rike da shi amma idan jahannama ta yi yunkuru sai ta girgiza da wa'annan mala'ika kuma wannan jahannamin fa hadisi sahihi na annabi Muhammad yace lokacin da Allah ya halici jahannama fara ce sai Allah ya ce wa mala'iku su hura ta sai su kai shekara ɗaya bayan ɗaya shekara dubu saba'in suna hura ta wajen jahannama sai ta koma jajawur sai Allah ya ce ku ƙara hura ta shekara dubu saba'in suka hura ta shekara dubu saba'in manzan Allah ya ce yanzu haka jahannama wato baka ƙirin ce Allah ya kare ni wata rana shugaban halitta annabi Muhammad yana a zaune a garin Madina sai suka ji wani kwatsam wani duki ya fara cikin wani abu ba wata ba wata halitta a garin Madina ba ce sai ta firgita a wannan lokacin manzo Allah ya ce wasu sahabbai kun san abu ne ya faru suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabin Allah ya ce musu wani dutse ne Allah ya bude jahannama aka jewa sa tsawon shekara 70 yana tafiya yau ne ya kai ƙarshen jahannama shekara saba'in yana tafiya sai yau ya zo ƙarshen jahannama Allah ya kare to Allah ce hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun wannan ita ce hutar jahannama da Allah subhanahu wataala ya tanada ta da kafurai wanda suke azzalimai suka wa Allah subhanahu wataala karin tsaye a rayuwa Allah ce islauha al-yawma bima kuntum takfurun ku shige ta ku dandana kudar ku ku more hutar jahannama dalilin kafircin ku a rayuwar duniya a cikin jahannama abincin Allah ya kare abincin ba ciyuwa yake yi ba dan Allah ya ba mu labari sa yace laysa lahu ta'amun illa min dari la yusmin Allah ce laysa lahum ta'amun illa min dari in jahannama ba sa da kalar abinci ba su da wani abinci face sai wata irin kaya ce da Allah yake narkarwa tare da ruwan kuraje ake hada musu ake kada musu wannan abincin Allah ce la yusmin wa la yughni min ju wannan abincin baya son ya kiba sannan kuma baya son ya mutun ya wadata da yiwuwa jama'a mun fahimta Allah ya kare kuma Allah ya ce wa sharabun min hamim abun shan su ruwan zahi ne ruwa masu ɗimbin zahi wanda idan ɗan jahannama ya ɗauko zai sha ruwa idan ya ce a bashi ruwa to Allah ce wasu gobe min ma'in hamim ko za a shayar da su da ruwa wasu irin ruwa masu ɗan karan zafi wanda mutum kafin ya sha duk fatar fuskar da za ta ƙone Allah ya kare sannan kuma wata ƙasa a fa'ahuhun watan hanjinsu suna narkewa suna kakkatsewa Allah ya kare wallahi musiba ce shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad daga cikin addu'ar da yake roƙon Allah subhanahu wataala a ƙarshen kowace sallah bayan attahiyya manzon Allah yana roƙon Allah ya kare shi da wutar jahannama kai ma ka dinga roƙon Allah ya kare ka da wutar jahannama shugaban halitta annabi Muhammad yace da za a ɗauko wanda ya fi kowa more rayuwar nan wanda fi kowa jin daɗin wannan duniyar a biya da shi gefen jahannama sai gwani ɗaya da sai ya manta cewa ya taɓa wajen daɗin da rayuwar duniyar nan sigun ɗaya idan aka biya da mutum a gefen jahannama zai manta da cewa a duniya ya san wani abu da ake cewa jin daɗi to Allah ce islau hal yawma bima kuntum takfurun ku shiga cikin wannan wutar ku dandana ta ku more ta bisa dalilin bi dalilin kafirci da kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tusallimuna aydihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim a yau fa musu Allah subhanahu wataala mun taushe akan bakunan su suwaye kafirai kenan akwai wanda irin alkiyama malam wallahi damar magana ba za a bashi ba Allah ce fala yu'dhanu lahum fa ya'tazu فلا يعذر لهم فيعتذرون ire-iren wa'annan mutanen mushrikan Allah ce ba za a ma ba su dama ba balantana su kawo hanzari su kawo uzuri ji Allah subhanahu wataala to idan aka ji kiyama saboda Allah ya san baki akwai shi da sponsor fadin abin da yake ba haka ba sai Allah ce nakhtimu ala afwahihim sai musu Allah mu taushe bakunan su sai Allah ya hana wa baki magana to kamar ka tambayi Allah me zai magana Allah ce wa tukallimuna aydihim hannaye za mu sanya su dinga ba da magana za su yi wa Allah magana hannunka hannunki shi zai gaya wa Allah duk irin abin da kike a rayuwa jama'a mun fahimta Allah ce wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sannan kuma kafafunsu su dinga shayar da abin da suke dinga gaskata abin da hannuwa suke ba da labari suna masu shaida akan wannan al'amarin a rayuwa a inin alkiyama Allah ce baki fa ba zai magana ba balantana ka yi ƙarya Allah ya ce hannu za mu sanya hannunka za mu sanya yi wa Allah bayani sannan kuma cine suna masu gaskatawa suna masu ba Allah subhanahu wa ta'ala shaida a wata aya Allah ya ce wa yawma yusharu a'da'ullahi ila an-nari fa hum yus'arun a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara makiyan Allah subhanahu wa ta'ala zuwa hutar jahannama Allah ce fahum yus'un za a koro su a tan a kada su yadda ka san makiyayi yana kada shanu da awaki in za a je wajen kiyo Allah ce hatta idza ma ja'uha har sai sun zo gab ga su ga jahannama shahida alaihim sabuhum wa absaruhum Allah ce jin su duk abin da ka saurara a duniya wallahi sai kawo Allah bayani jama'a mun fahimta duk abin da ka saurara a duniya sai kawo Allah bayani jin su Allah ya ce zai yi shaida a kansu shahida alaihim sam'uhum jinsu zai wa Allah bai shaida wa absaruhum da kuma ganin su duk abin da ka kalla a duniyar da wallahi sai kawo Allah bayani ka shige cikin daki a cikin dara ka kawo tashar batsa kana kallo idan aka je kiyama idan ka za su gawa Allah ga abin da kake kalla idan ka shige daki ka hana wa diyar mutane barci ka matsa mata da message wallahi idan aka je kiyama duk kare da ka sharara mata a duniya in an je kiyama sai yawa Allah bayani hannunka zai ce Allah ne na rubuta kaza da kaza lahi na kasa cin abinci saboda ban ganki ba kuma ka tashi da kwano daya hannun zai ba Allah labari Allah ce wajuluduhum haka fatar jikinsu zata wa Allah bayani duk inda kake yawo kororo kororo kana yawo da diyar mutane dan kan a ganka Allah ce fatar jikinka ta wa Allah bayani bima kanu ya'malu game da aikin da muke a rayuwar duniya wa qalu lijludihim sai ɗan wuta su ce wa kuwatan fatar jikinsu lima shahidtum alaina me yasa za ku ba da shaida akan ba fa wani bane za a kawo balle ka ce an ba shi cin hanci ya ba da abin da ba haka nan ba Allah ya ce a'a hannayenka ne da jinka shi yasa Allah yake mana hannunka mai sanda akan saurare da gani da kuma zuciya Allah ya ce inna sam'a
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce inna sam'a wal والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا kun ga ji duk abin da kake saurara ka sa ekutar ba mai jinka kana sauraron abin da kake saurare Allah ce idan aka je kiyama wannan jin kunnan da Allah ya maka sai Allah ya tambaye ka bi gajiya da su wallahi wani yana nan tun da yake bai iya sanya Qur'ani na minti biyar ya saurara ba bai iya sanya wa'azi minti biyar ya saurara ba ke na rantse maka da Allah wani idan aka sanya wa'azi tashi ba yake daga wurin amma duk wani mawaƙi duk wani dan iskar mawaƙi ya san sa ana sanyawa sai ka je na cewa wallahi da tuna da an sanya abu sai ya tuna da wasu tsohi abokanansa ke wannan ba a lalace ba to idan aka je kiyama kullun ka za su gaya wa Allah ga abin da ka saurara aka ganinka abin da kake kalla zai bai wa Allah labari inna sam'a kaga ji Allah ce wal basara da kuma gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu masula Allah ce dukkanin dukkanin wa'annan ababen abin tambaya ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala to za su dinga cewa in kuntu watan fatar su lima shahidtum alaina me yasa za ku ba da shaida akan mu qalu an taqana Allahu alladhi antaqa kull shay ubangijin da ya bai ya baka damar yin magana a duniya shine ba mu damar yin magana a yau alkiyama wa huwa alladhi khalaqakum awwal marra kar ku manta ba shi Allah shine ya halice ku a farkon al'amari a rayuwar duniya shi ya zo da ku wa ilayhi turja'un kuma ga Allah za ku koma yau an shiga hannun Allah subhanahu wa ta'ala to shi Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim yau fa za mu toshe bakunansu wato kallimuna aidihim hannayensu su dinga muna magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sannan kuma watan cinanuwa su dinga bai wa Allah shaida game da abin da suka aikata a rayuwa sai Allah ya ce ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاتبعوا الصراط فأنا يبصرون Allah ya ce walau na sha'u latamasna ala a'yunihim da musu Allah subhanahu wataala mun ga dama latamasna ala a'yunihim da Allah ya toshe akan idanunsu ma'ana kamar yadda Allah ya toshe zuciyarsu ba sa ganin gaskiya ba sa fahimtar gaskiya ba sa jin gaskiya haka da Allah ya ga dama mai iko ne Allah ya toshe idanunsu ba sa gani jama'a mun fahimta Allah ce da musu Allah mun ga dama da mun taushe ganin su ba sa ganin wani abu na gaskiya kamar da Allah ya taushe zukatan su a rayuwa fastabaqu sirat za su dinga yin gaugawa suna wata rigangantu zuwa ga tafarki Allah ce fa anna yubsiru ta yaya za a yi su gane hanyar Allah subhanahu wataala ai idan wannan ta ciki ta lalace to wallahi komai ya lalace a rayuwa إن في إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب a cikin jiki annabi ya ce akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkanin jikin mutum ya gyaru idan ta lalace komi naka ya lalace zuciya ke shi yasa yi kokari ka fi karfin zuciyarka a rayuwa yi kokari malam ka yi karfin zuciyarka a rayuwa Allah ya taimake mu akan mu fi karfi su kasan mu a rayuwa me yasa farawa yake sata saboda zuciyarsa ce ta fi karfin sa me yasa mazinaci yake yake yake zina zuciya ce ta lalace me yasa ƴan fashi da makami suke abin da suke yi malam matsala ce ta zuciya to ita idan zuciya ta lalace to mutum zai diga dinga kallon kowa ta uban kowa bai da gashi Allah ya gyara su katin Allah ya gyara zukatanmu ce sa annabi Muhammad yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya wanda yake jujjuya zuciya Allah ka tabbatar da zuciya ta kai maka da'a kai ma ka rike wannan azkar ke ka rike wannan zikirin ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin annabin Allah yake cewa inna inna quluba ibaya inna quluba bani inna quluba bani inna quluba al-ibad lalle zukatan bayin Allah baina yadin rahman suna tsakanin hannayen Allah subhanahu wataala zuciyar bayin Allah suna a faratin Allah subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha Allah yana jiya bai ga dama Allah yana jujjuye zukatan ayi daga dama to Allah ya tabbatar da mu shi ne Allah ke cewa walau da shawo da musu Allah mun ga dama laɓa masna ala a'yunihim da Allah ya taushe akan idanunsu kamar da Allah ya taushe zuciyoyinsu Allah ce fastaba usirat za su dinga yin tsere tsere zuwa ga watan hanya Allah ce kuma fa Allah yusirun ta yaya za a gani zuciyar ta lalace sai Allah ya ce ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Allah ya ce walau na sha'u da tsamas walau na sha'u la masakhnahum ala makanatihim da musu Allah mu ga dama da mun shafe su mun canza halitta su abin da suke a rayuwa Allah ce da mun ga dama kai tsaye muna iya canza halittar su a rayuwa fa mastata'u mudiyan ba za su iya ko ba za su iya yi gaba ba sannan kuma wala yarjin ba za su iya baya ba idan Allah ya ga dama dare daya sai Allah ya canza halittar mutum ba wanda zai ce ma Allah kun yi a rayuwa Allah ce a inda kake a ɗakin ka sai Allah ya juyar da ke wata halitta daban Allah ce ba ka iya yanke ba kuma za ka iya baya ba a rayuwa ka dubi mutanen da Allah ya mayar da kiran ga wata mutanen annabin Allah annabi Musa da Allah subhanahu wataala ya sanya musu doka na kasfi kamun kifi ranar asabar sai suka yi suka yi kaba za su yi wa Allah dubara sai Allah subhanahu wataala ya kuno qiratan khasiri sai Allah ya nasu biran ra kaskantatu sai ga mutum kawai an san shi mutum ne ta sunan shi kammalalle da matarsa da ƴaƴansa sai a waye gari gashi ya fito biyu cikin al'umma shi ne Allah ce da su Allah ya ga dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi halittar su ya mai su wata halitta daban mutum ba zai iya gaba kuma zai iya bayan sai Allah ya ce ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Allah ya ce wa man nu'ammiruhu nunaqqisu fil khalqi musu Allah wanda muka jinkirta masa muka bashi tsawon shekaru a rayuwa muka masa watan watan shekaru masu dimbin yawa a duniyar nan Allah ya ce nunaqqisu fil khalqi mun tauye shi a halitta idan Allah subhanahu wataala ya baiwa mutum wasu shekaru a rayuwa to Allah ya ce nunaqqisu fil khalqi muna tauye masa wasu halittu a rayuwa jama'a mun fahimta idan mutum ya shekara 60 a duniyar nan misali shekara 60 to in ba Allah ya ba mutum tsaye ba ko cine su kiya ko idanu su kiya ko kuma a waye gari haƙoran babu wanda yake aiki ko kuma a'a gaci nan ga gaci nan akwai ga idan akwai amma kuma babu lafiya akwai diabetes akwai tension ba a sauye mutum ba Allah ce wa man nu'ammiruhu nafsu fil khalqi duk wanda muka muka bashi shekaru a rayuwa muka dandana masa duniyar nan ya more ta to Allah ce nunakkisu fil khalqi wato mun tauye sa cikin halitta a waye gari mutum bai da idanu yanzu ba kowa wanda ke samu ya dace ya mutuwa da idanu musamman irin wannan zamani na salula yawan kallon hasken nan yana cutawa idanu ba kowa wanda yake samu ya kare lafiya cinanuwa ya mutu da cinansa normal saboda yawancin aroma ji ya mana yawa babu motsa jiki kuma ga ɗan karancin nama ba ga bane akwai cin nama ko to cine ba musamman ma irin da shanu suka ce yana wato yana yana raunar da cinanuwa kuma ba a motsa jiki wani kuma ugun baya ke rike masa baya da kiya nunan kiso fil khalidi Allah ya dace da mu Allah ya ce afala ta'qilu ashe ba za ku ba za ku hankalta ba Allah ce ba za ku gane wannan karatun ba a wata aya Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'd الله الذي جعل لكم khalaqakum min dha'fin الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة min ba'd dha'fin quwwa
ثم من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة.
شيبا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
alladhi khalaqakum min dha'fi Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni digon mani ka zo a duniya kana wasan ba ka iya yin komi dukkanin wannan ba wanda ya makansa wanka yana jahili ko akwai kowa masa ake yi ba wanda ya wake kayansa yana jahili kowa maka masa aka yi ba wanda ya kama ruwa yana jahili kowa masa aka yi wannan ba rauni bane Allah ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin kai tafiyar ma ba wanda ya iya ta kai tsaye da zawarka duniya da ke tafiya babu to shine ya halice ku daga rauni thumma ja'ala min ba'd da'f quwwa sannan bayan wannan raunin sai Allah ya sanya muku karfi sai ka matashi kana ji da jiki a jini a jika kana ji kana iyawa shi yasa wallahi kalubale gare mu matasa duk wanda Allah ya morar da shi wannan rayuwar karfin jiki yi ƙoƙari ka baiwa Allah lokacinka yi ƙoƙari ka baiwa Allah lokacinka kurin da ake karatu alƙur'ani ya zama to kai ne gaba masallaci matasa mu zama to mu ne gaba makaranta mu ne gaba duk wani aikin alkhairi a waye gari mu ne gaba amma ba al'asfi shadid yau matasan mu sai wanda Allah ya kiyaye guguwar zamanin nan idan mutum bai shaye-shaye yana ɗan gudde-gudde in bai ba in ba gudde-gudden kuma ana can wajen ana can wajen kallon samme da shirme ana kallon ƙwallo sai ga mutum gashi matashi sai ya bata lokacinsa a kallon ƙwallo amma bai iya zama wa'azimin ce goma bai zai iya ba shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad yace sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai Allah zai sanya su a ƙarƙashin ƙunarsa ranar da babu wata ƙuna sai ƙunar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sai annabi ce waran ne wa shabun na sha'abi ba'atin lahi ko fi ibadatin lahi da matashin da ya tashi a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce thumma ja'ala min ba'd da'fil quwwa sai Allah ya sanya mutum wato ya sanya masa ƙarfi bayan rauni sai ga mutum matashi ثم جعل بعض ضعف بعض قوة ضعفا وشيبا bayan wannan karfin ba sai kuma awaye gari awaye gari mutun ya ya jiyo kuma kwantar alalbayar sai awaye gari kuma mutun tayyiya ba zai iya tafsir da sanda min ba'd ضعف min ba'd قوة ضعفا وشيبا kuma ga hukura ta cika kai idan ka doka shekara 30 da suka wuce masu dakon yanzu suke yin dako suna ɗaukar buhuna suna sanyawa ko ya zama to telam na dabino ko wani abu yau in aka ce su yi wallahi ba za su iya ba in ka aje masa miliyan goma wallahi ba zai iya ba saboda an kai wani matsayi na rayuwa ba za a yi ba za a yi ba na iso fil halki kenan wannan ayar ta ta yi aiki a nan sai Allah ce ya khaluqu ma yasha'u to Allah subhanahu wataala shi ke halittar abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir shi Allah masani ne kuma al-qadir wanda ke kaddara al'amuransa baki daya jama'a kun fahimta idan kawaye gari baka da idan Allah ce kaddarawar Allah subhanahu wataala ce idan baya ta kiya mutum baya wasu shekaru Allah ce qadiru shi Allah ya san me yasa yayi wannan sai Allah ya ce aya ta gaba wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma allamnahu shi'ira musu Allah subhanahu wataala bamu karantar da manzon Allah waka ba wama allamnahu shi'ira wannan haun ta'udu ila rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bamu koya wa annabin Allah waka ba domin mutanen maka kafirai suka ce ai abunta annabi yake karantawa na alqur'ani wannan waƙe ne waka ce mu ma mun iya to Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la kuma bai dacewa da annabin Allah ya zama to mawaki domin waka ba aiki ne bace duk da wasu suna ganin sana'a ce wai neman abinci suke yi alhali malamai sun yi maganganu da yawa akan waka sannan kuma waka tana da sharri da ba sa yinguwa na daga cikin sharri sauraron waka kuma yin wakar yufsidul qalb waka tana lalata zuciya waka tana lalata zuciya wayun bitul nifaq sannan kuma waka tana sanya rashin lafiya da munafici kamar da wani ɗaya daga cikin magabata ya faɗa daga cikin sharrin waka ko kuma sauraron waka ko kuma yin wakar waka tana shafe son alƙur'ani da zuciyar wanda yake yin ta ko wanda yake sauraron ta abu guda biyu ba su haɗuwa ba za shi ba a haɗa son alƙur'ani a zuciyarka kuma a haɗa son waka a zuciya da ɗan inuwa da kuma mushmin shawi ba sa haɗuwa guri guda wallahi da arafatu da su dai su ba sa haɗuwa a guri guda dole ɗaya sai ya ɗauki wuri waka da ƙur'ani ba sa haduwa abu na gaba ɗin uwa daga cikin sharrin waka ko sauran waka tana hana mutum aikin Allah subhanahu wataala tana hana mutum ibada tana hana mutum ya futa wa Allah subhanahu wataala kai malamai suka ce daga cikin su ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala suka ce wallazi shahadnahu nahnu wa ghayruna abinda muka gani yau da gobe a rayuwa da mu da wasu mu wa arafnahu bitajarrub kuma muka ganshi abinda ya faru a zahiri annal aghani sababul liqubat fi dunya wal akhirah yace ita waka da sauraranta yinta da sauraranta dalili ne na Allah shi mutane azaba a duniya da alkiyama yace babu wasu al'umma da za su zamanto a samu mawaka a cikin su da kuma masu son sauraron waka illa sallallahu alaihi al'adu face sai Allah ya dora maki su a kansu idan al'umma ta jarrabtu da mawaka da kuma sauraron waka to Allah yana dora makiyanta a kanta sannan kuma Allah zai jarrabe su dokewar ruwan sama sannan kuma Allah zai jagorantar da su mutanen banza wannan maganar kalibin mazajin sadiki mujalladi da ɗaya shahi na hamsin ibn da kai bai yanke wannan maganar al'imamu malik muna cewa malikiya muke ko to imamu maliki yake cewa game da sauraron waka ya ce alghinahu inda ma ya fa'al hulfus samu inda na ya ce idan ka ga mutum yana waka ko yana sauraron waka a mazahabar mu ta malikiya in ji maliku ya ce ya ce fasiki ne kawai wannan wadan mazhab malikiya ne kuma wai an bato yake yi sai a cashe piano a buga ganga a ce manzon Allah yake ma waka a mori ana jijjigawa wai annabi ake ma waka wai da sunan yaban annabi ne to maliku yace duk wanda yake wannan a wajen mufasiki ne ba dan malikiya bane Imam Abu Hanifa alaihi rahmatullahi ta'ala yace sima'ul aghani fisqun sauraron waka yace fasikanci ne sauraron waka inji imamu abu hanifa yace sauraron waka fasikanci ne yace watalazzuzu bihi kufrun yace jin dadin wakar karamin kafirci ne mutun yaji yana shauƙin wakar yace karamin kafirci ne al-imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala yace al-ghina'u lahwun waka wasa ce makruhun sannan kuma a matsayinta a gunmu makaruhu ce a mace wadda an kyamace ta ya ce yushbihul batin tana kawa da abin da yake banna imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce al'adina'u ya mutu nifaƙa bin ƙal ya ce sauraron waƙa yana sanya munafici a zuciya da haka fala yu'jibu ni ya ce baya birgani wannan ma'ayin mal'abu ake nan ko duk duniya da su ake koyi to mun ji maganganun su akan waka to shine Allah yake cewa yake mukabirai raddi yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la musu Allah mu karantar da shi waka kuma bai dacewa da annabin Allah ya zama waki in huwa illa dhikr sai dai shi wannan abun ambato ne abun karantawa ne tunatarwa ne alƙur'ani tunatarwa ne wa an zanna ilaikan zikira kaga alƙur'ani ke ko abinda za a dinga tunatar da mutane sai Allah ce wa ƙur'ani kuma abun karantawa ne abinda ya kamata kowanne mazanmu da mata mu runguma mu karanta ne a rayuwa duk duniya ba abin da ke ƙur'ani alkhairi wallahi ne annabi yake faɗa ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi bincin wanda ya fi kowa alkhairi shine wanda ya je ya koyi alqur'ani ta'allama ya koyi karatun alqur'anin wa allama ya koyar da shi shi ka duk duniya a duniya gaba daya kam ba mutane suka fi kowanne alkhairi kamar malamin sai ka tada mutane alqur'ani Allah ce in huwa illa zikr shi alqur'ani tunatarwa ce wa qur'anu kuma abun karantawa ne mubinu abin da yake bayyananne yana cike da hujjoji bayyanannu Allah ya dace da mu sai Allah ya ce Allah ya ce liyunzira man kana hayya domin ya tunatar da wanda yake zuciyarsa tana raye domin zuciya kashi guje akwai matattar zuciya akwai zuciya rayayya to shi alkur'ani yana tunatar da waɗanda zuciya take falke shine idan aka karanta masa sai ya ji ya natsu ya ji ya karaya kamar da Allah ya bamu labari a lamfali cewa masu imani idan aka tuna musu Allah wajnatu qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun mai imani ne za a karanta ƙur'ani ya ji daɗi ya ji shauƙi yana murna sannan kuma zai ƙara kuzari a rayuwa amma kafiri munafiki wallahi bai iya jure ƙur'ani Allah ya kare mu to Allah ce yunzira man kana hayya dan ya tunatar da wanda yake rayayye zuci take raye take wasan cikin ruwa wa yahiqqa alqawlu 'ala alkafirin kuma azabar Allah ta tabbata ta wajaba akan wasu kafirai yana bayanin cewa duk kafiri idan ya mutu zai haɗu da azabar Allah Allah ya kare sai Allah ya ce awalam yarau anna khalaqna khalaqna lahum mimma amilat aydina al'ama shin ashe basu gani ba anna khalaqna lahum musu Allah mun halitta musu mimma amilat aydina daga abinda hannayen suka halitta suka yi Allah ce an'aman dabbobi Allah ya mana jakai ya muna watsar dawaki ya muna raƙuma ya muna shanu ya muna awaki ya muna raguna Allah ce musu Allah mu muka hai wannan baki daya fahum laha malikun Allah ce su suna mallaki wa sun mallaki wa'annan ababen mun mallaka muku wannan abu duk girman duk yawan shanu mutum ɗaya zai iya jagoranta su haka wani duk girman raƙumi ƙaramin yaro zai iya zaunar da shi tayar da shi mallaka ba ta ƙare ba Allah ce wa zallalnaha haka musu Allah su wanda muka kore musu su wa'annan dabbobi amin harakubuhum daga cikin su akwai ababen da muke hawa irin jakkai irin dawaki irin irin raqumma wa minha ya'kulun kuma Allah ce daga cikin su akwai abin da muke ci akwai irin abin da muke ci ga irin awaki da su da shanu a yanka goci kuma ka dibi ikon Allah subhanahu wataala kullun yanka ake kuma ba sa karewa Allah ce mu ne muka halitta kuma don ku ne muka yi to tunda akwai ku kuma za a dinga samu su har abada jama'a mun fahimta dukkanin wa'annan dabbobin Allah ya yi su ne don amfanin kawunan mu wallahi kowanne abu amfanin da Allah ya yi sa sai Allah ce wala mu fiha manafi kuma kuna da wani amfani bancin wa'ance ababen da muka ambata bancin ci da kuma wasan abin da shafi hawa akwai wani amfanin da suke hudiyar annabi adam walakum fiha manafi'u wa masharib sannan kuma kuna shan daga daga nona nona waɗannan dabbobin daga ciki irin nonon raƙumi irin nonon saniya akwai amfani da yawa kwarai da gaske ka tambayi likitoci su baka bayani game da abin da ya shafi amfanin nonon raƙumi da fitsarin raƙumi bincike a musulunci ya nuna cewa shan nonon raƙumi yana kare mutum da kamuwa da cuta ta kansa yana magance hawan jini yana magance istoma yana kara yana kara garkuwa ta dan annabi adam a rayuwa kaga akwai amfani kenan ko Allah ce walakum fiha manafi to kuna da wasu amfani na daban wa masharib kuma akwai abun sha daga wa'annan dabbobin ku tada ku sha ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala da yi min kudin annabi adam sai Allah ce afala yashkuru yanzu ashe ba za ku gode wa Allah akan wannan ni'imar ba shin irin wannan abin da Allah ya muku Allah bai cancanci a gode masa ba idan Allah ya kuma ba su taɓa yin tawaye ba a duk tarihin duniya ba a taɓa yin rana ɗaya ba daidai da rana ɗaya a ce an samu sandika ta jakai ta cirar da ba ta yi shi wa'an ba sandika ta shanu ta ce ta yi tawaye wa mahauta ba sani da za a yanka a yau an taɓa yi ba su da sandika ko suna da ba su taɓa garin ba kuma tashin da yashin aiki ba Allah ce mu Allah ba mu cancanci ba a gode mu da wannan ni'imar kai da zaka dauki mutum aiki ko ya ce yayi tawa yau ba zai yi aikin ba amma Allah ce mu mun bore muku wannan a rayuwar ba sa tawaye a rayuwa shin Allah bai cancanta a gode masa ba sai Allah ya ce aya ta gaba ittakhadhu min dunillahi aliha sai suka wa Allah sakayya da watan godiyar maye sai suka rika koma bayan Allah ababen bauta suka ci wasu ababe koma bayan Allah subhanahu wataala da suke bautawa inji Allah wale su gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya musu a rayuwa sai suka kama wasu daga cikin watan wasu allolin suka daban suka bauta musu koma bayan Allah subhanahu wataala Allah ce fa hum yusarun wai suna tsammanin cewa waɗannan abun za su taimake su gaban Allah subhanahu wataala mutum ya bar Allah ya rike wani malami wai jami'ar in aka je kiyama ya ɗauko shi ya sanya shi cikin aljihu ya kai shi aljanna ka san babu mai mulki su takunci yana bukata ya musu labari kisan ruwa yana bukata ya masa wanke wasu kwalwa ina hankalinsa yake Allah ce wa takhadhu min dunillahi alaha sai suka rike wasu ababen bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala suna tsammanin la'allahum yunsal wai tsammanin su wai sun taimake su gaban Allah subhanahu wataala Allah ce la yastati'una nasrahum wallahi ba sa iya taimaka musu ba sa iya taimaka musu duk wanda ka rika ba Allah ba idan aka je alkiyama baka karantarwar annabi Muhammad ba to ba wanda zai ce kai ka wallahi in ko cikin farci zaman lahiya kake nan duniya in ka je kiyama ka yi taya ka shiga tashin hankali in ko cikin farci kana majority a duniya kana komawa kiyama ka zan cikin wako zan wallahi cikin yan adawa idan jahannama ba ka Allah ce duk duniya ba wanda zai zo ya yi keme keme ya buga turanci gaban Allah ya ce zai karbo ka wallahi babu shi Allah ce la yastati'una nasrahum ba sa iya taimaka musu a rayuwa wahum lahum jundun muhdarun su gare su wata tawaga ce wata runduna ce da take ba su kariya take halarce ba ta da amfani taron banza ne kawai ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun Allah ya ce fala yahzunka qawluhum kar zancensu ya watan ya bata maka rayuwa kar zancensu ya sanya ka cikin damuwa zancen suwa kenan zancen kafiran makka kada ya bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai domin sun karyata annabin Allah sun ce masa mahaukaci suka ce masa mawaki annabi fa aka kira da mahaukaci aka kira da mawaki to Allah ce ire-iren wa'annan zancen kai annabin Allah da kai wanda ka dauki matsayin annabin Allah kana da'awa a cikin al'umma la yahzunka qawluhum kada zancen ya takura maka kakkaji cewa ka ba da rai don ai maka wani abu ba daidai ba annabawan Allah ka fara ba a rayuwa Allah ce inna na'lamu ma yusirruna musu Allah mu ne mafi sani game da abin da suke boyewa na zuciya duk abin da ke zuciyarsu Allah ce mun sani domin Allah ya san abin da ke cikin zukatan bayansa kafin kai magana shi Allah ya san gurin ka a rayuwa wani ba yana nan zaune yana nan zaune ba yana nan zaune jika biyar kirki baya da amma Allah ya san cewa a zuciyarsa so yake ya mallaki etaji hawa biyar sannan kuma so yake ya tara mata hudu so yake samu wata firado ta gida a teku ta aje Allah ce wannan zancen mun san da shi a zuciyarka wa ma yu'linun da kuma abinda suke bayyanarwa abinda suke bayyanarwa Allah ce mun sani sai da ta sayarwa ku Allah ce mun sani karatun da kuke yi Allah ya ce mun sani duk wata tattaunawa da ake yi Allah ce muna sani akan wannan al'amari sai Allah ya ce أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وضرب لنا مثلا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ مم.
قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ مم.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Allah ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfa ashe shin dan annabi adam bai gari ba mutum bai lura ba bai san cewa ba na awalam yara ma'ana ana nufin bai sani ba anna khalaqnahu min nutfa mu su Allah mu muka halice shi min nutfa daga digon mani digon mani mani ne Allah ya cakuda amshajin naftalihi ko faj'alnahu sami'an basira Allah ce shin mutum bai san musu Allah mu ne muka halicce sa tun yana mani ba ba a yi shi ba balantana ya takabburi balantana yana ganin shi wani ne a rayuwa fa idan huwa khasimun mubi sai gashi ya zama to mai husuma kuma yana bayyana da husumarsa yana jayayya ga Allah wa daraba lana masalan hayya na buga mana misali Allah ya ce wannan siya khalqahu ya mata ko shi waye cewa mani ne wanda in ya tabe sa bai san al'umma ta gano cewa ya tabe sa sai ya wanke sa har yana tambaya qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim yana tambayar bayan kasashe kasusuwa sun daddage sun rurrushe wai waye zai tayyata wannan kasusuwan Allah sai ka jibi fa al'amari kamar annabi Adam farkon ka mani ne mani ne aka tafi dai zaman to jini ya mi aka kuma aka mila shi tsoka har muka sanya maka kafa hannu da kafa da sauransu baki daya har muka sanya maka numfashi a rayuwa har ka zo kai rayuwa a duniya ka je ka mutu duka wannan bai ishe ka ba ishara sai kawai mu tada ka ne abin al'am abin a zo a gani yanzu Allah wanda ya kera saruran nan sai a ce a kunce ta mera ta sai ya zama ya gagare shi kafin da zai zo ya maka fulafon a gidanka don Allah ka cikin kace cire zai gagare shi abu ne mai sauki gare su ya cire sa gidan nan da masallacin nan in shi da ya bada fulan in kace ya roshe sai zai gagare shi minti goma sun yawa wallahi to Allah ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idham wa hiya ramim yace wai wa zai rayar da kasusuwa bayan ta narke ta wata ta ruruge Allah ce kul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra ka fada musu ya annabi Allah annabi Muhammad yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya kera ta a farkon al'amari shine zai tayar da bayan ta mutu bayan tashe ya narke ya dudduge Allah ce idan kiyama ta zo Allah da yayi wannan al'amarin farko na halitta ka babu ka Allah ce shine zai sake mai take a rayuwa to mu gaskiyar al'amari Allah ce wa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah akan dukkanin wata halitta akan kowace halitta Allah masani ne ba wata halitta za ta koyi masa jama'a mun fahimta Allah ce shi Allah masani ne akan kowace halitta a rayuwa babu wata halitta da ta isa ta boye wa Allah subhanahu wataala bala an ala bala qadirina ala an nusawwiya banana ya tsuma Allah ce zamu iya daidaita su to Allah subhanahu wataala ya dace da mu abun nan muka fara da mutu gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna tawassuli da wannan karatun bukatun mu na alheri Allah ya biya muna sakunan baran addu'a sun yawa a waje na ban karantawa to duk mai wata addu'a bukata ta alheri Allah ya biya masa wani yana nan kasuwanci ya iya masa Allah kai kake sanya al'amari ya ci gaba to Allah ka ce da shi gaba wani yana a gidansa babu kwanciya haka da iyalinsa Allah ka ta masa kwanciyar hankali wani ma iyalin biyar yana son ya samu da za su daidaita su dace to Allah ka datar da shi wani a ɗan boko ne karatu yake yana ta fama da takardu Allah ka sa ya dace a rayuwa wani yana ɗan bashi ya mai yawa a rayuwa Allah ka ɗauke ka biya masa wani a ɗan lafiya bai da a jiki yana tafiya Allah ka ba sa lafiya wani ɗaya aike su Allah ka ba shi mai albarka wani kuma yana nan yana buƙatar muƙami ne Allah in akwai alkhairi ka bayar wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh